بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau asabar sha bakwai ga watan Muharram shekara ta 1947 wanda ya sha biyu ga watan bakwai 2025 miladiya. A wannan majalisi namu ga albarka da muka saba muna karatu cikin littafin Rahmatul Hakam fi kalamin Khairul Anam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Ah in za a tuna muna dai nan a cikin babin mu na babu salatul khawfi. babi da ya magana akan wato sallah na wato na na tsoro insha Allah yau zai zama ƙarshen katin zamu a babin da hadisan mun gama da su sai dai wasu sauran masail da zamu tattauna مالك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقالت الطائفتان ركعة ركعة الأحاديث ولا سني حديثي حديث عبد الله بن عمر حديثنا خوات ابن جبير حديث جابر ابن عبد الله حديثي أكو ما لا يكاو منا mu kuma ƙara da sauran hadisan idan mutum ya bike kirkiki ya bi wato yanayin hadisan zai ga hadisai ne guda bakwai wanda imamu ahmad ya faɗa akwai hadisin abdullahi dan umar wanda wannan shine farko shine yanayin da ake sallar maza Allah zai kabbara sallah da da da da wato wasu daga cikin kungiya ɗaya daga cikin kungiyoyi biyu na musulmai da sauran ɗaya daga ciki kuma tana fuskantar abokan gaba sai sallah raka'a ɗaya tare da wanda suke tare da shi sai su tafi sannan kuma sai wasu ɗayan ƙungiyar ta zo ita ma ta sallah raka ɗaya tare da shi a kowace ta samu raka ɗaya ɗaya kenan kowace kuma ta rama raka ɗaya ɗaya ce wa qaratu qa'ifa ta ne raka ta raka kowace a ciki ta rama raka ɗaya ɗaya wannan shine wato kaifiya ta farko hadisin Abdullahi dan Umar hadisi kaifiya ta biyu shine hadisin Khawwat ibn Tubayr wannan ya faru a salatu batar riqa kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi shine wato araba wato musulmai gida biyu kungiyan farko ita ma ta zama ta yi sau tare da lima kungiya ta biyu kuma ta zama ta yi ta tunkara abokan gaba sai sai sallah raka ɗaya tare da kungiyan farko shikenan sai mazala ya tsaya a tsaye cak shi liman kenan sai ya tsaya a tsaye cak su kuma ragowar da suke bayan shi sai su cika ragowar raka daya daya sun cika ragowar raka daya sai sallame sai su tafi babu abin da ake ake musu kenan sai su tafi sai su tinkara abokan gaba su kuma waɗannan wanda wato ya rage musu basu wato sallar tare da shi ba ido zai samu raka daya tare da shi sannan kuma wato sai ya jira su ya zauna a zaune ba zai sallama ba sai ya jira su ƙara ranko raka a ɗayan da ta kubuce musu daga bayan sun gama su masu ta sun yi salatin annabi za su sallame sai ya sallame tare da su wannan shi ne na hadisin hawat ibn jubair to sai kuma hadisi na sahal ibn abi hatma hadisin sahal ibn abi hatma shi ma kwatankwacin wannan hadisi ne na hawat ibn jubair sai dai sai dai shi a ciki mazala bai jira su ba shi a cikin wannan hadisi mazala bai jira su suka su suka yi sallama da kansu shi da ya gama kawai sai sallame a kamar yadda ya ce thumma sallama sai sallame fa yaqumuna su kuma sai su miƙe fa yarfa'una li anfusihim ar-rak'ata al-baqiya thumma yusallimu sannan sai su tashi sai su zo da ragowar raka'a cikin saura wannan shine babbancin sallan Hawwa ibn Jubayr da kuma sallan Sa'ad ibn Abi Hafna wannan shine hadisi na uku sai hadisi na hudu shine hadisi na Jabir hadisi na Abdul Malik ibn Abi Sulaiman yake rubuta daga Abu ibn Abi Rabah daga Jabir shine dukkan su su fara idan ya zama abokan gaba suna suna fuskantar alƙibla din abokan gaba suna sita alƙibla sai duka kungiyoyin guda biyu sai suka bar sallah shikenan mazala sai ya fara sallah da kungiyan farko da kungiya ta biyun duka a tare su yi ruku'i tare su dago tare in an tafi zara sai ɗaya ta fara tafiya su kuma wa ita tsaya tsaya suna kallon abokan gaba idan an gama kuma shi kenan su an gama sun tashi su kuma su mata na biyun sai su yi sujada yi sauri su sujada idan sun taso shi kenan sai kuma sai su canza waje na farko su dawo na biyu na biyu su koma na farko shine hadisi ke cewa ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم wannan shine wato kahiya ta hudu sai kahiya ta biyar shine har ila yau dai hadisin Abu Salama daga Jabir hadisin Abu Salama daga Jabir da maza na yi raka'a biyu biyu biyu da kowace raka kowace ya yi raka'a biyu tare da kungiyar farko ya sallame da ta biyu da kungiya ta biyu ta zo sai ya raka'a biyu tare da ita aka raka'a sallan da ya nabi ya zama nafila shi a wajensa su kuma zan farilla a wajensu wannan shine hadisin da Abu Salama ya ruwaito da shi da Hassan da shi da wato wannan Abu Bakarata Abu Bakarata wannan an da lokacin da ya wannan sallar lokacin ake da hanyar dawowa ne har yau zai sami wannan shi wannan ba kawai haka ya dauki takobinsa da sauransu wannan shi na biyar sai sallah ta shida kuma shine hadisin Abu Huraira sallah ta shida shine sallan Abu Huraira shi Abu Huraira yanda ya siffanta sai dashi sallan shi ma za a kabar sallah din tare da kungiyoyin guda biyu bazala zai zama yari mance kungiyar farko ɗayan kuma tana fuskanta abokan gaba shikenan ana cikin sallah haka sai ta sabar ka ɗayan ta shi kenan sai ta je ta koma ta fuskanci su abokan gaban su kuma waɗanda sai su zo to matsala amma a wannan hali zai tsaya ne a tsaye cak ya tsaya tsaye cak sai ta zo ita kuma wannan ƙungiyar farko ta yi sauri ta rama abin da bai kuce mata raka an farko matsala yana tsaye yana jiran ta shi kenan idan ya tabbatar cewa ta riga ta samu raka ta na farko da ya kuce mata sai ya ci gaba da limanci mata ana cikin a haka shi yanzu aka zo aka zauna za a tahiya shi ke sai su ma wannan kungiyar sai su zo sai su ƙara wato ruguntsuma cikin sallah su rama raka a ɗaya da wato ya rige musu da dama su ƙara shi suka tabi sun ƙara abokan gaba idan an samu haka mazala yana nan wani tahiya na jiran su sai an zo wajen tahiya kuma su ma su zo wajen tahiya shi kenan mazala sai ya sallame tare da su tare da kungiyar baki ɗaya wannan shi ma ya faru a gabatul batul riqa ko da ke dai Abu Hurairah ya ce gabatul najat amma za mu zo wajen tahqiqi mu faɗi cewa wannan gabatul batul riqa ne na shida shine hadisi na Abdullahi ibn Abbas da kuma Hudhayfa ibn Yaman wanda idan tsoro yayi tsoro ma aka ce ma ba ma magana ma wato aikace aikace sallan ba ita kanta raka amma an dauke maka ita za a dauke maka raka a guda daya a bar maka raka daya tal ta ishe ka akwai da ma in kai yawa in kai yawa in tsoro yayi yawa ma za a ce maka sallan ma za a iya jinkitawa kamar da kuka sani mun wuce wani hadisi lokacin da ake gawata handak wanda Allah yake cewa shagaluna an salati lusta salati al-asr to a wannan sallan ayyun za ku tuna mazalla an manta ba sallan ba akwai sabanin malamai kan wannan masalar insha Allah za mu tattauna sannan kuma abu na karshe da za mu tattauna shine magana na yanda ake yin wannan salloli a cikin halin zaman gida mazalla ba a samu a ruwaya ta yin wannan sallah a halin zaman gida ba amma dai sunna ta riga ta wakanar ba za Allah duk abin da yayi ko a halin tafiya ko a halin zaman gida al'asulu shine al-iqtina ya zama al-qudwa da al-uswa a wajen musulmai wannan sune hadisai guda bakwai gashi mun ƙara kawo su hadisin ibnu umar hadisin khawwat ibnu jubair hadisin sahal ibnu abi hatma hadisin jabir hadisin jabir urabi ne akwai wanda abdul malik yake ruwaitowa ibnu abi sulaiman al-kufi daga afa ibnu abi rabah daga jabir hadisi na biyu kuma da ake da shi wajen na jabir shine hadisin da Abu Salama al-Ansari Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yake ruwaitowa daga Jabir sai kuma hadisi na Abu Huraira sai kuma hadisi na Abdullahi dan Abbas da kuma Hudhaifa wannan ka hada zaka bada baka hadisai guda bakwai shi yasa Imam Ahmad yake cewa hadisai guda bakwai sun tabbata akan sallolin wato tsoro kowanne mutum yayi kuma yayi riga yayi kowanne mutum yayi yayi idan mutum yayi da akari da yanayin tsoron da kuma yanayin yadda wato yadda ba za a yi sallaci waɗannan sallolin wannan ya yi kamar kaga kamar hadisin Jabir wannan kaga ana fuskantar wato makiyan ne kai tsaye suna sitin alƙibla so idan mutum yayi irin wannan ma yayi in kuma tsoron bai kai ya kawo ba a yi raka'a biyu da wancan sannan a ƙara yi raka'a biyu da wancan a cika wannan shi ma manzo Allah yayi irin wannan saboda lo yana ma hanyar dawowa ne kaga tsoron bai bai yi nisa ba bai yi wato tsanani ba to abin da zamu fara tattaunawa yau akan akan wannan wato hadisai shine tahqiqin aina yaushe ne manzo Allah yayi wannan sallah kuma a wasu wajeje ne inda galibi ruwa suka zo aka gaske baka a wani yaƙi ne guda ɗaya to zai zama mako ya zama a wata yaƙi guda ɗaya an dinga yin waɗannan salloli a lokaci ɗaya kaga ba zai yi ba sai dai ya zama na yau ya yi wannan gobe ya yi wannan gata ya yi wannan ko kuma da azahar ya yi irin kaza irin wannan la'asar kuma galibi ma da ba za da la'asar ne ai kaga magariba da isha wani lokaci a yanayin al'adun mutane a lokacin in ba ya zama dole ba in ba an ce ranar babu hutawa ba akwai yanayin da in an je sai a ce ranar babu hutawa ma galibi a wannan lokaci wato al'adar shine in an je da dare ana dan tsahitawa a bar kowa ya dan ya dan huta tukunna sai gobe a fito wajen fama galibi haka ake yaki a lokacin ba kamar yanzu ne ba za ga a yaki a shirin da hudu babu babu wato tsahitawa wannan duk morality ne ya riga ya karye a wannan zamani kowa ya zama abin da ya dame shi ne ya ya yi wato makarin kare dan ya karar da mutane babu wani insaniya babu kuri amma na san ko yakin da ake akwai insaniya zaka ga zaka fara da safe zuwa magariba to za ya kuri a ce to shikenan saboda a bar waɗan mayaka su ma su ƙara yin magani in za a yi sulhu kuma a yi sulhu in za a yi kaza kaga ba da dama amma yanzu kaga ba ba ba tsahirtawa in ba mutum ya ga dama kawai zai iya zuwa kawai ta hanyar ta iska ko ta wani abu ta bututu ya je ya watsa chemical weapons wani ma za a ga addinin su daya kamar yadda ake zargin Saddam ya yi ba kurdawa kawai ya je ya je fifi samu su chemical weapons a lokacin haka duk abubuwa suka lalace Allah ya kyauta tarihi ai ba ana kanta babu daɗi wani lokacin kana kan tarihi tarihi gashi ba shi in dai wato tarihi ba ba ya togace maka komi ko ka mutu in ka yi abin kirki za a faɗa in kuma abin ba za mu yi ba za a faɗa Allah ya kyauta so maganan zamanin da aka yi wannan yakuka da kuma wato a wasu lokacin da aka yi akwai ya haifar da wato cece kuce tsakanin malamai saboda yanayin hadisan kaga a hadisan farko hadisan wato wannan da muka karanta hawat an ce zatun riqa hadisin abu hurairah ma an ce zatun riqa hadisin ibnu umar an ce zatun najat so kaga abubuwa suna hadewa hadisin ibnu abbas an ce ziqarat gabatu zai karanta waɗannan duka to suna bukata a yi ta hakiki a gani kuma kwanaki nawa matsala yayi a yakokan sai a ga inda abubuwa suke a ruwayan farko da zan fara da ita ce ruwaya Abdullahi dan Umar da ma da ya fara man da ita nan a ruwaya ce da muka ce ana rawaito ta daga Az-Zuhri daga Salim dan gina Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Umar galibi haka ake ruwaitowa sai dai kuma muka ce kuma ana kuma Imam Nafi' ya ma Salim mutaba'a ruwayarsa ma ta fi cika sosai za ka sami ta amma tsara sauran tafai na malamai na sai ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar shi ma to akwai ruwaya akwai bangare da aka samu ruwayan Shu'aib ibn Abi Hamza daga Az-Zuhri din sai ya ce ghazawtu ji shi ibn Umar yake cewa ghazawtu ma'a Rasulullahi qibala Najat nayi sallah nayi naji nayi yaki tare da manzon Allah a wani yaki da aka yi mafuskantan Najat Najat a wannan lokaci shine du tudu ne duk wasu kabiyu da suke rayuwa a wannan tudu tuddai din to ana kira su kawai qabilul najat kawai sai musu najat eh to wannan shine abin da shi ibn umar ya faɗa wannan riwaya tana cikin sahih bukhari a cikin sahih littafin sa a cikin kuma riwaya ta abu dauda da yazo a cikin sunan din sa hadisin abu hurairah abu abu hore sai da aka tambaye shi marwan ya tambaye shi ka taba yin sallah ta na tsoro da ta manzo Allah sai ce na taba yin sallah ta da manzo Allah sai ce ama ghazwati najat yace yaushe ka sallah ta da manzo Allah ce ama ghazwati najat shekaran yakin najat to kuma ku duba sallah abu hore da sallah ibnu umar ya ta shafa mu amma sun ittifaqi wajen an faɗi kowanne an ce ya wato yaki ne na najat amma dai a ciki ba ba a tasrihi hadisi ibnu umar aka ce kira ta zatu da ba ba a tasirihi a cikin hadisin ibn umar aka ce mata wannan zazuwa ce za ta rika ba wannan wataƙila wani zai ji wanda bai dan yadda ke yawa to jira kan karatun wataƙila yau ba zai gane ba amma dai insha Allah za mu ta tafiya za a gane a zuwa gaba a hadisin ibnu umar ba a fari gabatu za ta rika ba duk da idan ka hada dalilai da yawa za ka fahimci cewa lallai a wato da hadisin abu hurairah hadisin ibnu umar sun haɗe ana magana za ta rika ne a nan a musamman abin da zai nuna maka haka shine abu hurairah akwai magana cewa ya musulunta shiga ta bakwai ne ko kuma kafin ne musulunta wasu daga cikin almuhaqqiquna suna cewa watakila Abu Hurairah ya musulunta kafin wannan lokaci na shiga ta bakwai a ya musulunta a hannun dan kabilan su At-Tufail ibn Amr as-Sadusi hadisin shi yana cikin sahih Muslim hadisin musuluncin sa kuma daga nan mazala yayi musu adiye ima wato kabilan Daus wanda sunan kabilan Abu Hurairah addu'a yace musu Allahumma Allahumma hadi Dausan wa ati bihim to wasu daga cikin malamai suna cewa saboda kusan kabilan su sun na Yaman su karbi musulunci a lokacin suna cewa wataƙila ya zama Abu Huraira ya karbi musulunci tun kan wannan lokaci din amma bai zo wajen manzala ya samu falalar sahabataka da shi ba sai shekara ta bakwai da aka yi amu Khaibar akwai ruwa da take cewa ya halarci ya halarci yakin Khaibar din shi kansa ma amma ruwa ce da'ifiya a cikin isnadin akwai Ammar ibn Abi Ammar ko kuma Ali ibn Yazid ad-Dimashqi akwai Ali bin Yazid ad-Dimashqi wanda da'if ne wasu daga cikin malamai sun ma ce wa tsina ilimin hadisi to kuma Khaibar abin da yake mashhuri wani malamai Abu Hurairah ya zo ne shiga ta Khaibar bai je Khaibar ba wannan shine abin da ya fi shahara to Khaibar kuma a irin wannan watan da muke ciki ta Muharram kaga Muharram farkon farkon shekara kenan Khaibar abin da ya fi shahara wajen malamai shine wato ya an yi ta ne a Khaibar a Muharram a muharram aka yi ta saboda haka sai zama gazo na da abu da ke ba marwan labarin cewa ya halatta to shakka babu bayan haibar aka yi ta tun da gashi ya ce za ta najar ne razautu a ama najar haka kira shekarar da aka yakin najar da kuma abu da ma bai ma zo wajen ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam ko bari a lokacin musulunta shiga ta bakwai kuma ya musulunta kafin nan amma kuma bai zo ya samu sahabantaka ba sai shiga ta bakwai saboda haka wannan yakin da yake cewa ya halatta to shakka babu shekara ta bakwai ne kuma bayan haiba saboda haiba ita ce an yi ta muharram shi kuma bai zo ba sai lokaci a wannan shekara din kaga balle ma ce har ya zauna ya dai zawa har da bazana ya tafi yaki kaga ba zai ce haibar ba ce ba zai yi ko a ce kafin haibar ba ce kafin haibar zai zama shekara ta shida ne karshen shekara ta shida wanda wannan kuma shi shekara da aka yi sulhu Arabia ba zai zama ita ce ba kuma a wannan shekaran ita ce da shekaran da Abu Musa al-Ashari yanzu Abdullahi bin Qais al-Ashari shi ma dan kasan Yaman din ne Abu Musa al-Ashari a kusan mutanen Yaman sun karɓi musulunci a lokacin da dan yawa to shi ma Abu Musa al-Ashari ya sun karɓi musulunci sai su 50 da wani abu suka yi azaman cewa za su zo wajen manzo Allah su a Madina suka hau jirgi jirgin ruwa to jirgin ruwa dai bai aje su ko ina ba sai Habasha da suka tafi kaga ba dai Madina bane wannan da haka da aka yi ya za a yi ya za a yi sai aka haɗa su Ja'far wannan muhajar Habasha nan da suka yi hijira zuwa Habasha da suka haɗa su sai suka zauna tare da su tsawon wato lokaci har sai shekara ta bakwai da za su za a yi aka hijira sai suka hijira da Abu Musa al-Ash'ari da kuma su wanda suka hijira na Habashan suka dingo suka zo a wannan shekara din suka suka hijira zuwa Madina to shi ma kaga ya zo ne a a shiga ta bakwai wannan shine abu har ma a cikin malamai suna cewa mazala bai ba kowa ganiman haibar ba daga cikin wanda bai je yakin haibar ba sai su da su a Musa al-Ash'ari da kuma su Ja'far wanda a lokacin suka zo daga daga Habasha mazala a lokacin ne sai yarka cewa ba to ba san da me zan zan fi gode wa ubangiji ba da wato zuwan Ja'far da shi da tawagansa daga daga Habasha suka zo suka bayan tsawon shekaru tsawon shekaru tun a Makka tsawon shekaru sun riga sun sun yi hijira da koko da buɗin da ubangiji jama'a khaibar so da abu musa al-ashari da abu hurairah duka abin da yake ya tabbata yanke shine sun zo ne a mu khaibar su ma abu shi ma abu musa ba wai ya halci yakin bane amma kuma da suka zo sun sun zo cin da ana wannan takaburzan mazala har sai ya dauki wani abu na ganima a lokacin ya ba su to shi abu musa al-ashari hadisi ya tabbata a wajensa ya ci sahih bukhari ya ce lalle shi ya halarci yakin rawatu zatul riqa da shi da Abu Hurairah wanda wataƙila ba ce farko yakin da suka fara zuwa har ma ya faɗi me yasa ake ce zatul riqa ne sai ya ce a sarajna wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibu mun fita wato mu shida akan wani akan raƙumi guda ɗaya muna fasin fasin da shi muna bayayya da shi wannan in ya hau in ya ɗan yi tafiya ya ɗan huta shi wannan ya sauka wannan ya hau su shida shi da ba shi da sauƙi mutum yanzu da zagin sabbai inda ba bar shi albarka ba za a je yaƙi su shida su dinga bayayyan abin hawa ɗaya haba abin abin da abin ba dan Allah ba dan me zai sa su haka an yi su gudu kawai su ce kawai kawai ka je ka ci gaba da uzurin ka amma kaga ba su yi mishi haka ba sallallahu alaihi wa sallam yace fa naqimat aqdamuna yace saboda kusan tafiyar kan inda inda aka faɗa tudu ne tudun kuma akwai mare mari marmara ne sosai saboda haka an kai ko yanzu kake tafiya akan wato duwar wasu na marmara ya kake ji kafanka zai za ka fashe kwarai kuwa sai ce fa naqimat aqdamuna yace sai da wato wato kafafun suka rika farfashewa falaqibat qadamaya sai kafafuwa na kafafuwa na guda biyu suka farfashe wa saqalat al-bari kumbana ma kumbura na sai da suka fita to tsabar wato tafiya Allah ya kyauta fa kunna naluqu ala ardil al-khiraqa sai muka kasance muna wato yaga wato muna nannada tsumma muna sawa yana bada kamar kuffi ko safa saboda mu samu saukin tafiya fa summiyat ghidatu zati riqa daga nan ake kiranta yaƙi da aka yi wa irin wannan ɗaurin aka ringa ɗan yaga ɗin ma ana ana ɗaure ƙafa da shi shi daga nan da ake ce mata zatun riha da ma kuna nu'assibu ala arjulina min al-khilq saboda abinda muka kasance muna yi muna danna da kafafuwan mu saboda a wato wannan marmara da muke takawa da kuma abubuwa haka to kaga wannan nassi ne cewa ya je zatun riha kuma abu musa kuma da yanzu na faɗa abu khaybar yazo saboda shakka babu zatun riha ta faru ne bayan abu khaybar shi kuma ibn umar ya zo ya je yaƙi yaƙin uhudu shekara ta uku za a tuna ba zana sai ya ganshi ce a ibn umar kayi kayi yaro ka koma sadaka ya dai bai dai ji daɗi ba haka dai mutum ba ya bada umarni sai ya koma yaƙin da ya fara zuwa shine khandaq to khandaq kuma farmaki aka kawo madina kaga ba za ta da ta bace a wannan dai shine abin da aka aka samu to sai dai wannan magana cewa shi ya ce ya tafi yaƙin na najd shi ma to da shi da hadisi abu hurairah iri hadisi ne daya ko ba hadisi daya ba yanzu bari muka kawo abinda su ahlu al-siyar al-magazi da kuma yadda tirin tirin da abubuwa suka karka faruwa da kuma wannan kabila su wannan kabila ne a wajen na zatu rajat din su kansu a zatu rajat ana ce musu zatu rajat saboda yana da ce muku waje ne mai tudu da kuma duwar rutsu da sauransu kabilu ne na gafafan a wajen kabilun gafafan din kuma su kuma wato wasu mutane ne wanda suke suna da ƴaƴa da yawa akwai banu buharib akwai banu ta'laba akwai banu sulaim da sauransu waɗanda su ne wanda wannan ƙabilu da su kowanne suke da unguwanninsu a wajen da kuma galibin larabawa na ƙauye masu kaushin zuciya sun kasance kuma tsakaninsu da wato maza Allah tun a farko farkon hijiran ma'aiki sukan zo su an kawo hare-haren su ta'addanci su yi abubuwan da za sai su gudu mazala wani lokaci ya aika wani lokaci kuma shi ya je da kansa saboda ya ladabtar da su farkon farkon abin da ya fara hadawa tsakanin wato tsakanin su da ma'aiki ne ta'addanci da suka yi shiga ta uku ne bayan hijira shiga ta uku shiga da aka yi uhud shiga ta uku bayan hijira mazala ya zo wato ya isa masa cewa ga banu fa'ala bata da banu muharib sun sun hada wasu mutanen su da mayaka akan al'adar su za su zo suna son su kawo hari a Madina su kawo hari kuma akan arzikin Madina kuma idan suka zo suka hawarin galibi yadda suke tunda wajen su galibi dole wasu ne da waye da koguna da sauransu in suka tashi kwaje kana neman su ba za ka gansu ba sai su shige kawai cikin waɗannan abubuwan haka ba za ka sha wuya su za su zo su suna ganin ku koyi ba ganin su to kaga abu yake da irin wani yana da wahala to wannan shine sai mazala sai ya da ya ji labarin cewa ga sun kamo hanya sai ce to su ma zo a fita aka zo aka fita daga baya da suka ji labarin cewa faka ma'aiki na ya zo ya yi musu takakkiya sai suka gudu suka barbazu a cikin wannan duwar hudu da suke barzuwa dama al'adarsu wannan shine yakin da aka fara yi da su shekara ta ta uku a bayan hijira aga wannan shakka babu ibnu umar bai je ba abu hore bai je ba dan ibnu umar shi kasa ma shekara ta uku ma ya raji yaki yaki da aka kace kare ci an ce yayi yayi kankanta to balle kuma ya je wata yaki a wace za a je samame ne ma a wannan lokaci a to sai banda wannan rigigimu da aka yi tsakanin sa wannan kabilu na Zafafan abinda yake bin shi sai shekara ta hudu ko ta biyar shekara ta hudu shine ga abinda galibi a so Ibn Ishaq suke faɗa shiga ta biyar kuma shine maganar Abu Ma'shar as-Sindi da kuma Ibn Sa'ad mai tabaqat su yau ana mutanen su ne dai aka ce wato sun zo ta kar haka tsakanin da manzon galibi wajen ahal magazi wannan shi ake rashi zatu liqa in kana kanta tarihi amma ba shi zatu liqa da yazo a wannan hadisin ba wanda zamu zo mu magana a shi ma dai a wannan lokaci mazala ya ya ga bari ya fita yaje yaje tinkare su a wannan lokaci mazala da ya tafi suka ƙara jin labari cewa lalle ga mazala ya fito sai suka gudu suka ƙara shiga cikin duwar wasu da tsaurukan su har suka bar matayen su ba a wannan wajen a shiga ta uku nan da ya je bai hada kowa ba sai wani da ake cewa Jumar Sa'alabi shine ma ya rika da ya musulunta da bayan ya musulunta sai ya rika nuna mun cewa to kaga nan shine maki ya rika nuna mun shi maki san maki kabilan nan nan an tashi sai ake dan koyewa an je kaza an je kaza an je kaza shiga ta hudu ko ta biyar kuma suka ƙara takala ma'aiki ma'aiki ƙara fita a da ya je sai same su sun riga sun bar matayensu sun gudu su mana da ya sun riga sun ma'aiki ba kashin mata inda yanzu ne aka ba sai aka aka aka ba yanzu ba na ake haka yanzu ba ma matan da yara ake kashewa ba su mayakan an zo kan irka za a ga su mayakan ba a kashe su ba yanzu wannan rigima da ake tsakanin Isra'il da Hamas yan Hamas nawa aka kashe tsaru ne amma an sai wanda aka karkashe din da farar hula ne sai mata sai yara sai wanda da yunwa za a bashi yunwa yunwa ta kashe shi sai wanda yazo yana neman abinci an yi layi za a ba su abinci a sa musu babbai kai to inda yaki yaki a yanzu ne wato yakin babu morality kwata kwata wallahi da ana yaki sosai yaki ne na jarumai ma ba ma na haruka gudu ba amma na tsakanin su akwai akwai wato insaniya akwai humanity sosai amma yanzu babu Allah kyauta to wannan shine yaki na na biyu duk zaki da kadin wannan wasu da aka izin malamai suke yaki zaki da kadin saboda ai wajen ne na shekara ta uku da kuma shekara ta hudu ko ta biyar shekara ta shida shine zatu qarajin ake zu qarajin ake kiranta gazatu gazatu bi qarajin wato ko a kirata gazatu alghaba ita ma dai a wannan lokaci su dai wato wannan kabilu kabila ta kafan ce suka zo suka kawo hari ma ma'aiki akwai wani uyayna bin hisl al-fazari shine yazo tare da wasu daga cikin mutanansa suka kawo hari akan wato raquma na musulmai suka kora wannan raquma din suka yi ta'addanci da suka yi suka suka koma wato wajen can najal din suka koma mazala jil haka ke da wuya mazala sai ya yace a hada wato ayari a bisu mazala shi ma ya bisu tare da ayarinsa ya kuma sanya wasu daga cikin sahabbansa su bi su maza su gudu su ƙara gani na majalisa yake na kuma in za a iya kamo su daga cikin wanda suka yi bala'i bala'i kyakkyawa shine wato salama ibn al-akwa shine ya nisu da kafansa ma shi da yake ubangiji ya yi masa gudu gashi kuma ya yi masa wato bajinta kwarai da gaske kusan shi kadai haka ya bi ya tasa su amma ba su iya kan masa ba sai dai shi ya kan musu to banda shi kuma akwai sai abu kakansa al-ansari haka dai mazala ya je ya wato inda na musu kudansu a wannan a wannan lokaci kaga wancan karan da suna da ɗanyi suna guduwa amma wannan karan an danna musu kudansu san gaske kuma wato ga wanda yake son ji asalin yadda labari labari ne musamman muka fara kan hadisin wannan wannan yakin hadisi ne mai daɗin ji kuma wato akwai izina su a cikin sa amma dai malamin mu al-ustadh dr Muhammad Sani Umar ya yi lokacin da yake kan tajijus sarih akwai wani kisa da ya bada salama ibn akwa jira yana bada ina labarin wannan yakin sai sun tafi sun gudu sun ga an goshi a sana abin hawa sun gudu amma kuma suna numfashi suna tsin tsaya inda suka gudu sai kawai sai su ji kawai gashi ya zo salama ibn akwa ai abin yanayin abubuwan da yayi wasu malamai sa cewa wato doki ne za a gudu za a sufa doki amma sai ya riga doki ai Allah ta'ala wannan ka san wato dole akwai wani mala'ika da ubangiji ya aiko ki taimakon sa inna hula yi ayyadu biro inda kudus wanda ba zai zama wato abun nan ba wato ya yi abubuwa sosai a wannan yakin akwai darasi sosai ga wanda yake so ya kure je duba a kowai sarar wani darasi na tajidus sarih na malam da ya karanta ya yi kusan awa ɗaya yana yana wato darasi akan wato rayuwar wannan bawa Allah har mazala da ya ji dadin abin da suka yi sai ce khairu fursani na abu katada wa khairu dajjalati na salama yace wanda suke su ba su kan abun hawa to wanda yafi kowa bajinta a wannan yakin ne yafi dauke lada to shine salama wanda kuma yake kan abun hawa su ma a cikin kuma wanda yafi kowa bajinta kuma shine abu katada al-asari shi ma to wannan yakin a wannan yakin ne wato aka samu kamar da shiga ta shida manzala yayi sallah raka daya wanda abu wannan ibnu abbas ya faɗa ya ba mu labari ya ce da ya wanda ya faru ne a ghazwatu bi qarat a wajen anguwan su banu sulai haka ya haka abdullahi dan abbas ya faɗa aka yi raka daidai shikenan wanda kuma shine huzaifa daga baya kuma ƙara maimaitawa an je yaƙi wurin a can kabaristan aka ce waye ya taɓa yin sallar tsohon hada manzo Allah sai ce shi jito a zuwa ya zo ya limanci da ya ce limanci shikenan sai ya raka daya rago ko ta zama bonus wannan ba bayan da aka iya ta fuskar waya tun iya tunkuɗa wannan waya waya ce ta tabbata ana iya yin sallah ɗaya can in an ga wato akwai maslaha a haka kuma imamul bukhari shi kansa wannan wannan hadisi na ibn abbas ya fitar da ma'anansa ta hanyar Muhammad ibn al-Walid az-Zubaydi daga Azuhi daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah dan Abbas riwaya ce ta tabbata amma sanin riwayar wanda take akwai wannan makanin cewa yayi sallah raka daya riwaya ce ta wato Abubakar ibn Abi al-Jaham daga Ubaydillah ibn Utba daga Abdullah dan Abbas cewa sallata salla salat al-khawf bi riqarat yayi sallar tsoro a zuqarat aka ce sallah raka daya ko sauran musu musulama ba musulama wannan raka dayan ba to wannan shine abinda wato aka samu a cikin hadisi ya tabbata sai a shekara ta bakwai kaga yanzu mun zo shekara ta shida kaga shekara ta shida a taƙiƙi a wannan shekarar ne ma'aiki muka fara ya fara yin sallar tsoro a wani aina a dai wannan wannan kabilu na na katafa din to kuma za ku ga da yadda ya sa matsala ya yi sallar tsoro a wajensu saboda kun kan sanin da muka ce suna hawa tsaunuka ne suna hawa tsaunuka ne suna suna sita-sitan su kuna ƙasa sau da haka dole tsaya da wasu mutane suna leke-leke suna wato zasa da idanunsu ga makisansu saboda kansu ne daga nesa kuma suna muku ɗiban ɗauki daidai sau da haka dole irin wannan sallah a wani lokaci ne to shekara ta bakwai shine wato wanda malamai su kalibi suka fi kyanta gabata za ta rika wanda shine wanda abu musa yake babu labari shine abu hurairah kuma shi ma yake bada labari wanda kuma ya tafi shahara duk da a wajen ahalin shirar wal magazi su suna magana yakin shekara ta ta hudu ne ko ta biyar suke kirta da za ta raka amma duk wannan ya harata saboda duk waje ɗaya ne shi za aka ke kirta da wannan sallah din a gazuwa ta za ta raka a cikin hadisai duka azu an bayyana haka galibi ruwayoyi suna nuna ko malamai masana tarihi sace kwana sha biyar ma ake a wani a wani wajen kwana sha biyar ne sai ka tuka ka sallan ba ɗaya aka yi ba ko ina aka zo kuma akwai gaba su za ga an sami an samu an yi an yi sallar tsoron akwai hadisin Abu Hurairah hadisin Khawwas ibn Jubair kaga a cikin hadisin Khawwas ibn Jubair a wannan hadisin gashi ya ce salatu zatir riqa salatu zatir riqa min al-khawf wannan hadisin ya zo karara a cikin hadisin wato Khawwas ibn Jubair a cikin hadisin Abu Hurairah a ruwayan a ruwayan wato Ibn Ishaq da muka kawo shi ma ya faɗi cewa wato zabatu zatir riqa ina ganin kamar na na bar ruwayar gata nan yace hatta idza kunna bi zatir riqa min nakhlin laqiya jam'an min alqatafani abu hudai yake cewa sai da muka je zatir riqa din a wani goran gora ta dabino sai har da wasu daga cikin wato mayaka na katafan na kabilan katafan wannan ruwaya ce da abu hudai yake ruwaitowa ta hanyar ibn ishaq daga muhammad ibn ja'far ibn zubayr da kuma muhammad ibn aswad daga urwa ibn zubayr daga abu huraira daga marwa ibn hakam daga abu huraira a wata ruwaya kuma ya ce daga Aisha amma dai na amma da ruwaya ce daga Abu Hurairah hadisi ne na Abu Hurairah wannan ah to kaga wannan ya zo ya tabbata haka kuma in kada yanayin sanin tarihi da kuma yanayin inda Abu Hurairah ya zo to lalle shi ko shakka abu zaka yadda cewa wannan shakka ta bakwai ya faru kamar da Imam Bukhari ah wannan shine zabin sa kuma daga cikin abin da ke kara yi ma wannan ma'anar wato shaida shine wato musul abin da ya zo a cikin musul shafi'i da kuma abin da albayhaqi ya fitar ta hanyar imamu shafi'i a cikin littafin sa ma'rifatu sunan wal athar imamu shafi'i ke cewa sallan dhuhra fil khawf bi batri nakhlatin fa salla rak'atayn thumma sallama okay wannan daban ne zatu riqa dai mazalla yayi kwanaki yana yin ta yayi nasi da aka ba a cikin hadisi mazalla yayi sallan abu huraira a zatu riqa yayi sallan khawwat ibnu jubair a zatu riqa wannan nasi a hadisi ne duka sun zo to sai sallan da kuma ya sake aka sake samu yana kan hanyar dawowa lokacin nan wato lokacin gaba ɗailulan su ta yi ɗabi'an al'adar larabawa an riga an saba su da wannan lokaci lokaci ne na balarabe shi galibi sabacin sa baya bacin safe ba ta saba da muke irin irin wani hadu kurkun nan shi ba irin shi yake ba su galibi saboda ko da makiyaye ne ko manoma za ga dama da asuban nan tun an tashi da asuban nan tun ba magana bacci za a ta yin aiki ne a ji a nemo duk arziki da za a nemo ba za a sake cewa za a yi bacci a sa rafa sai lokacin ƙailula idan ya yi gab da lokacin azahar sai a ce to yanzu an riga an samu na abin da za a samu noma to an kai an kai rana ta fara duka saboda ka zara da hutawa to a wannan lokaci tunda al'adar su ne bayan sun dawo an ja an ladabtar da su waɗannan wato ƙabilu na kafafan da aka zo hanyar dawowa duk da aka je a unguwannin nasu sai abu jabir hadisin jabir hadisin abu salama daga jabir ɗan abdullahi sai wato ya aka rika cewa muka rika nema ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wajen da shi ne zai zama ya kuma dacewa shi ya bacci a wajen to da ya kwanta zai bacci shine wannan ɗaya daga cikin kabilan kaga abin da ake gudu shi da dole ya sallar tsoro da yawa ɗaya daga cikin ƴan kabilan shine sai zai dake kan sakalinsa da ya dake kan sakalinsa to shine baya kuma wato an riga an rabu da shi manala saboda wato bai zai amtu ba ka sake maimaitawa sai sallah raka'a biyu da kowace kowace tawaga guda biyu da ya raba su amma kaga a wannan saboda tsoron ba mai yawa bane wajen dawowa ne sai ba a rage raka'a da raka'a ba aka yi biyu biyu da wannan yi biyu da wancan saboda tsoron bai tsananta ba wannan shine abin da ya zo hadisin Abu Salama daga Jabi dan Abdullahi kuma shine abin da ya zo a cikin sunan hadisin Hassan al-Basri daga daga daga Abu Bakrata kuma Imam Shafi'i ma har shi ya faɗa faɗa cewa wata a wani gonan dabiru ne Imam Shafi'i ya ruwaito yake cewa akhbarani thiqa wani abu tace ya ga min ibn Ulayya ko dai ibn Ulayya ko kai ko wani sa Abdul Hasan daga Hasan an Jabi daga Jabi yace sallan zuhra fil khawfi bi batni nakhalatin wa salla rak'atayn a wata a wani goran dabino a nan mazalla yayi wannan sallah din sai salla raka'a biyu thumma sallama sai sai sallama sallarsa ja'at al ukhra fa salla bihi rak'atayn sai daga cikin kungiyan su suka ƙara zuwa su ma sai suka yi sallah raka'a biyu da su su ma sai sallame tare da su wannan dalili yana faɗan haka ne zatu riqa ko batsun nakal batsun nakal wani bangare daga wannan a wannan waje din gonakin su dama na dabi ne da kuma akwai tsauni da ake hawa da bushoyi da ake hawa suke hawa suke abubuwansu ta ne aka ce mazala ya yi wannan sallah din da kuma wannan wato kan an ce yana hanyar dawowa ne yana ƙara rajahe maganar imam bukhari cewa wannan yaƙi ta faru da shira ta bakwai shine abin da shi a nan yake faɗa cewa fi gazoti sabi'a a shekara ta bakwai a yaƙi ta bakwai imam bukhari shi ya yi hujja da wannan wannan lafazi din wajen cewa ana nufin tisata sabi'a wato a shekata a shekata bakwai ake ake nufi to kaga yanzu an samu cewa a sallah za ta kirat ghamatu bi qarat shekata shida hadisi Abdullahi ibn Abbas an samu a hadisin Abu Hurairah da kuma Hawwat ibn Jubair salloli guda biyu duka za ta da sa aka yi su a to kaga ba da sallah guda uku kenan to hadisin kuma Ibn Umar shi kuma bai sarraha cewa za ta riƙa ba to amma idan ka duba sau yadda aka wato yadda ya faɗi cewa za ta najar shi ma to wani zai saka mace cewa lalle abin da aka fi tsammani shi ma ya yi ne a shekara ta bakwai da hadisin ibn umar saboda haka da yawa daga cikin malamai sun fi rinjaye da cewa shi ma ibn umar ya yi yaƙi ne tare da tare da wato ya yi yaƙi tare da manzo Allah a wannan yaƙi ta shekara ta bakwai saboda kaga muna da hadisai guda hudu yanzu saboda hadisai guda biyu hadisi na biyu na biyar shine wato hadisi na Jabir shi Jabir a cikin hadisi ɗaya daga cikin hadisin ya ce sai muka haɗu da a wannan yakin da muka je mun ma an yi an yi gumurzu a wannan yakin sai muka haɗu da wasu wasu mutane daga cikin kabilan Juhaina sai suka sai suka mana suka yaƙi mu yaƙi mai tsanani haka ya faɗa yace ya kira kabilan a cikin kabilan Juhaina Juhaina ko ba ba ka cikin gafafan kabila ce daban saboda haka shi kuma da da wato Abu Ayyash Az-Zurqi hadisin shi yana cikin wato sunan Abi Dauda idan shi ya rawaito ruwaya sai ya ce wato an yi yaki tare da an yaki a lokacin wanda suke karkashin yake shugabancin kafirai a lokacin shi da Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid kun Qurayshawa saboda haka amma idan zaka hada hadisan abinda zaka gane shine wannan Juhainan da kuma ƙabilun ƙwarshawa haɗewa suka yi suka yi alliance sai zama wanda ya zama yake jagorantar a wannan yakin shine Khalid ibn Walid shi yake shi yake yaƙi kafin musulunta kenan wanda haka shi shi Jabir ya faɗi wani bangare na na hadisin shi kuma Abu Ayyash Az-Zurqi ya faɗi wani bangare na hadisin kuma an yaki a wani lokaci shi ce ga zauna ba a rasulullahi qawman min juhaina fa qatalu la qitala shadida min yaki suka yaki mu yaki mai tsanani ashe kaga wannan yaki an riga an samu an yaki a wani lokaci din shi kuma Abu Ayyash a zona qidi ta shiftar da hadisi yace wannan yaki ya faru ne a Usman kaga ba ba ba ba ba a Najd ba ba a Najd ba sai sai ba da yanayin yaddi abinda shi jabi ya bada labarin yadda aka yi sallan da yadda da kafirai suka ce mu bari sai an tunda sai azhar yanzu bari sai lokacin asar ai kaza kaza kaza kaza kaza sai mu je mu dirkake su sai ya faɗi yadda ya faru to idan ka hada hadisan guda biyu abin da zaka gane shine wato Usman dai anan ne aka yi sallan Juhaina da wasu daga cikin kabilun Qurayshawa suka hade ma ma'aiki a lokacin Khalid bin Walid sai ya zama shine yake wato jagorantar su wannan hadisin Abu Ayyash az-Zurqi ya tabbata da Imam Imam Bukhari yana cewa tsakanin wato shi yana ganin yace fa inni arahu mursalan yace duka hadisin shi ya inganta amma sai dai hadisin az-Zurqi nan yana ganin shi kamar akwai dadewar isnadi so yana ganin kamar Mujahid bai sauri Abu Ayyash ba sahabin manzo Allah amma Imam Bukhari ya yi rabi kwarai ya kuma kawo ruwan da take cewa ya sanade shi sadaka hadisi ne tabbata ce wannan to wannan ni ba san a ruwaya ba a faɗi shekaran da aka yi ba to amma ka gane ko ba komai dai muna da kuma ƙarin yaƙi ta yadda aka yi shine yaƙin Usman cewa wannan ya faru ne a lokacin yaƙi na Juhaina da wasu daga cikin Qurayshawa amma dai a shekara ta nawa ne ba a sani ba sai dai Al-Azhar watakila a ce ya faru ne a wato gabanin sariya samami da mazala ya aika Usama bin Zaid ya je yayi kusan Usama bin Zaid akwai lokacin da mazala ya aike shi ta takwas ko kuma ka bani shi ta takwas da kadan ya je ya samame zuwa ga wato su wannan kabila ta Juhaina shine har ya je ya samu yana bin wasu mutane daga cikin Juhaina sai da ya ga ana bin sai ya ga alama za a kan masa sai ya juya ce ya shi ashhadu an la ilaha illallah sai Usama sai ka kashe shi sai mazala ce ka kashe ma ya ce la ilaha illallah sai mazala ya ce a ina ya fara ne saboda ya kare jinin sa mazala sai ya fushi sai ce yake cewa afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la da baka tsaga injin shi ka gani ba eh to kaga wannan ya shafa shi ka ta takwas ne a to wata ila ya zama wannan yakin ya ta faru ne gabanin wanda lokaci ne bazala ya tafi a wannan karan shi da shi da wato abin nan shine sai zama an samu al-muqaddam da al-mu'akhar na biyu na farko suka dawo na biyu na biyu suka dawo na farko yadda dai aka yi yadda Jabir ya faɗa a sai a ƙarshen hadisin shi azzura shi Abu Ayyash sahabi yake cewa kuma manzo Allah wannan sallar subi yayi ta ya sake yin ta kuma a Bani Sulaim a can za ta bai kadin ba ya taba yin wannan sallar irin Jabir subi taba yin ta al-Qurtubi da sauran malamai da ma ruwayan ma ruwayan da sai ce wa sallama maratan bi Usfan wa maratan bi ardi Bani Sulaim malamai suka ce ga wannan sallar subi ma yayi ta ana hadisin Jabir akwai sanda yayi ta Usfan akwai sanda kuma yayi ta wato a Bani Sulaim Bani Sulaim kuma kamar yadda nace suna da cikin kabilun karfafan nan wanda suke suma wajajen najar din to hadisin ibnu umar al-azhar kamar yadda nace wannan shine karshen hadisin shine kauna shida ko na bakwai zai zama al-azhar shi ma yana tare da wato hadisi abu huraira ya abin da ya bayyana mun da shi da kuma hadisin wato ibnu mas'ud wanda husayf ibnu abdurrahman al-jazari yake rawaita daga abu ubayda daga ibnu ibnu mas'ud wannan shi ma duka in ka hadi da su zai zaka ga inda aka sallan da haka dai a takaice zaka ga waje guda uku aka aka sallan nan duka wajen farko shi ne gamsu bi karat a shiga ta shida bayan hijira shi ne hadisi na abdullahi da abbas ke rotar cewa an yi raka daya banda shi ce kuma wato yaƙi da aka yi na juhaina a usman shi ne hadisin jabir da yake ruwaitowa da shi da kuma abu ayyash a zurak cewa wato suna karkashin kuma arna suna karkashin khalid bin walid cewa khalid bin walid suna gaban suna saitin alƙibla suka ce a bari sai su mazala su ake sallah sai su dirkake su to daga nan sai mazala sai zo da sai aka mishi wahayi aka ce wancan su dawo gaba wancan su dawo baya irin wannan da dai aka yi haka wannan ya tabbata shi kuma kansu za ta rika shi kuma za ta rika shi ne kwana sha biyar aka yi mazala ya yi sallan ba ɗaya ba biyu ba ya yi sallan hawat ibn jubair a zuraki ya yi sallan sahal ibn abi hatma ya yi sallan irin abu huraira ya kuma yi sallan na ibn umar na biyar shine kuma lokacin ake dawa daga matu rika shine wato hadisin Jabir da Abu Bakar ta cewa ya raka abibi da su. Saboda wannan in ka bi in kai hakiki wannan shine abin da zai baka na inda hakika ne aka yi waɗannan aka yi waɗannan salloli. Eh Allah sa an kaji inda wannan kai fawo da da muka yi. Hadisai da wanda in ba sai ya kasa da wato sa'a ɗaya gashi mun bayyana su amma za ka bi bangarin malamai za ka sha wahala wajen ka haɗa saboda hadisan kowane za ce za ce da sa ce za ce da sa ce ka ga ko ce za ce bi najat ko amal najat sai za su akwai rukarwa kwarai da gaske amma idan ka tsaya ka bi hadisan a tsanaki insha Allah wannan abin shine abin da zaka gane insha Allah sai abu na ƙarshe da za mu tattauna shine wato magana na ko na kusa da na ƙarshe da ba su da yawa yanda ake sallar tsoro a a wato sallar na sallar tsoro a halin zaman gida da kuma yanda za a yi na magariba kaga magariba ai ba ba a mata kasar ba raka abi ake ba to ya za a yi ta tunda galibi kamar da muka ce baba galibi dukkan sallar ma aiki sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne a halin zaman a halin tafiya amma malamai da yawa sun ittira da su ce wannan ko a cikin halin zaman gida an aka samu da tsoro din saboda za a yi za a yi irin wannan sallar tsoro din wannan shine ra'ayin da yafi inganci na malamai suka ce idan raka hudu ce to duk inda aka samu an yi kowace raka an raba ta tsakani tsakani to shikenan an zo kawai sai a zo sai a yi raka abi da wadancan raka abi da wadancan duk inda aka samu zala raka abi yayi to shikenan aka zo ita wato wanda suke tare da ma'aiki da raka abi biyu suka yi su ma kowace wato taifa raka abi ta yi to shikenan sai an raba ta raka abi biyu kaga ta rabu kenan sai magariba ne malami ke cewa to sai tsa'ifan farko sai a raka biyu da su tare da su tsa'ifa ta ƙarshe kuma ita kuma sai a sai a raka ɗaya tare da ita to kaga wanda akan hadisin ibn umar da khawwat ibn jubair da sa'ad ibn abi asma da kuma hadisin abu salama daga jabir da hadisin al-hasan al-basri daga abu bakarata wannan dan an ce za a rarraba saboda rako ibn abi aka yi wani abu ne a fili to amma ya zamu yi wajen hadisin jabir da abu ayyash hadisin aka ce fataqaddama al-mu'akhkhar ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم سو يا za a yi ya za a raba kaga sun cewa aka yi ai tare aka kabar salama gida aka ce wancan sun dawo wannan sun dawo cewa za a yanzu a raba a to shine in ka in ka duba wato abin da ya kamata shine wato kowanne in aka zo a yi sallah tunda ai a kowace raka'a ne suke wannan ya dawo nan wannan ya dawo nan a kowace raka'a ake haka to shikenan tunda raka'a hudu za a yi a kowace raka'a sai sai su yi musu irin wannan sai ai wannan juyin wainan sai ai wannan juyan kowace raka'a idan aka zo aka tafi sujada wanda sai na bayan sai su tsaya idan sun dawo sun dago su kuma sai su tafi su sujada su ana zuwa ana gama wannan raka'a sai wannan su dawo wannan su dawo kaga sai ai har su guda aka kaga ba sabanin kuma da ta wata su kaga so bi aka yi saboda wannan shi ma malamai sun faɗi sun faɗi haka to kuma hadisin Abu Hurairah fa shi hadisin Abu Hurairah yadda aka yi kun ga ai raka'an farko ba za da yi da ƙa'ifan farko sai tsaya cak sai suka je suka tunkari abokan gaba da suka bai kuma suka tsaye shi a tsaye su kuma suka suka rama raka'an su sannan suka kuma maza da sai suka maza ƙara shirka a tare da su to zuwan nan shi za a yi shi kuma hadisi abu huraira a to shi anan suka wato shi anan sai liman sai ka ba da wato kabilin wato su tawagan guda biyu duka ta da ba ai hadisi abubuwan tare aka yi salaman aka yi aka fara salata da su da ya kabara kowa ya kabara sai dai su waɗanda sun je sun takara abu banga ba su waɗanda sun sun bi mazala sallah to a in yanda za a yi shine wato mazala sai ko a ce shi liman din sai ya kabbara sallah duka sauran su ma sai su kabbara sallah din sai ya sallah da wato kungiyan farko raka'a biyu su kuma wa'ancan kuma suna tsayi shi ke nan in ya zo wajen tahiya tare da wanda suke tare da shi kaga ya tahiyan farko to idan suka miƙe su kuma waɗannan wanda suke suka tahiya tare da shi sai su koma su fuskanci abokan gaba sai kuma ita wancan kuma sai su dawo za ta sami shi a tsaye shi kuma sai ta rama wannan abin da ya kuɓuce wata raka'a biyun nan sai mu zana daga baya sai cika musu wannan raka'a biyun da ya rage musu ya rage musu idan sun zauna suna tahiya shikenan ita kuma wancan sai ta zo sai ta cidda su manzo Allah suna tahiya a zaune sai ta zai ta hoɓɓasa ta karama raka abin da ya rage mata in ta rama raka abin da ya rage mata sai za ta wata cimma mazala yana zaune yana jiran ta shi kenan sai ta yi tare sai a sallama tare wannan shine abin da shi hadisin abu hurairah yake nunawa sadaka kaga sallama a tare ake yi a hadisin abu hurairah to wannan shine wato kusan yadda malamai suka yi magana yadda ake rarrabawa a sai lokacin ko ko dai mun bada sauran lokaci babu son mu ƙara shi babu huta maganan raka haɗe da muka yi in tsoro ya yawa yana da tasiri akan layi aiki da hadisi Abdullahi dan Abbas in tsoro misali ya yawa a yajar a gajar shi har a zaman gidan ma balle hal tafiya ya zama ka ɗaya tan malamai sun yi sabani akan wannan wasu daga ci malamai ka iya gina su jumhur ma da wasu da malamai bahiriya suka ce a tsoro ba da tasiri wajen gajar shi raka'a saboda wannan hadisi su ba su amfani da shi ba cewa suka ƙara cewa kuma Abdullahi dan Abbas ana kashi bai je yakin ba labari aka gaya mishi kuma walaysa al-mukhbar kal mu'ayyin wata gina labari aka gaya mishi abin ce bai fahimta sosai ba to amma yanzu wannan abin da suka faɗa in sun faɗa wannan magana za su yi hadisin Hudhaifa Hudhaifa shi ya je yakin Hudhaifa shi ya je in kuce Ibn Abbas yaro ne karami wanda Ibn Abbas dan me ya yi gemi gemi shi lokacin ke bada hadisi ya zama babban malami za ku ce shi yaro ne karami dan me za ku ce yaro ne karami a lokacin da yake bayarwa ba kuma yaro bane shi yaro ya lokacin yake bayarwa a wannan magana ce wacce take bai kamata ba ya kamata a shubi da ita kuma Hudhaifa ai ya halarci wannan sallah din Hudhaifa ya rasu shekara ta 36 ne bayan hijira a shekarar da da Uthman ya rasu ba wai ya ya jima sosai da rasuwa kuma shine aka ce an ji yakin Zabaristan yayi sallah da suwar kaɗe dai tan saboda haka wannan maganar da da su wasu daga cikin hukuri suke hujja da shi wannan babu hujja da a kansa kuma da yawa daga cikin magabata ba ba a san ma wanda ya saba ba akan wannan cewa ya hada irka daya Abu Hurairah wannan shine ake ruwaitowa zuwa wajen sa Abu Musa al-Ashari shi ake ruwaitowa cewa ya hada a ce in tsoro ya yawa a irka daya ko ba ni tsoron ko kuma tsoro ya yawa ko ba tsoro ya yawa ba wasu daga cikin malamai ma sun halatta ma za a iya irka dayan baki daya kuma wannan shine magana Hassan al-Basri wannan shine magana Bahaq ibn Muzahim wannan shine magana At-Tawri shine magana Ishaq ibn Rahawiya cewa babu laifi idan tsoro akwai tsoro za a iya yarka ɗaya tal kuma wannan ko a halin zaman gida me ne abin da kuma wannan ya kamata zama ɗaya daga cikin manganu na Imam Ahmad Imam Ahmad ai shi ma da aka tambaye shi yace hadisi ne guda bakwai sun tabbata ya tabbata fi salatul khawf sitta ahadith aw sab'a ko da shida ko bakwai ayyuhuma fa'al al-mar'u jaza kowanne mutum yayi ya halatta ya ka Imam Ahmad shi ma kamar yana ganin in an yarka ɗaya ma ta halatta a wajen sa kuma Imam al-Bukhari wannan shi shi ma zahirin wato wato wato mazhabin sa cewa ya ta irka daya domin shi ma da imamu tirmidhi tambaye shi sai ce kullu riwayat fi salatul khawf indi sahihun duk riwaya da ake rawaitowa kan sallar tsoroni a wajen inganta wa kullu yusta'mal kowanne ana aiki da shi wa inna ma huwa ala qadar al-khawf kawai dai mutum ya kula da yanayin gwargwadon tsoron kowanne yayi ya samu kuma wannan shine maganar mujahid ibn jabr wannan shine maganar al-hakam ibn utayba wannan shine maganar hammad ibn abi sulaiman malamin abu hanifa wannan kuma shine maganar qatada ibn da'amat as-sadusi cewa ya halatta idan akwai tsoro a gadar ce raka amma baki daya idan maka raka ɗaya za a yi tal ya halatta wannan babu wani laifi akan haka kuma da yawa daga cikin almuhajjiquna wannan na wannan zamani wannan su ma shine zabin su kamar al-allama allamatul jazira sheikh bin bas kuma wannan shine kuma zabin al-allamatul etiyobi ne littafin al-bahr al-muhit al-tajjaj da sauransu al-tasafan sa da yayi sharhin sadiya fa da da shi ba hanafi ne hanafawa kuma da wasa daga da suka tsananta ma akan wannan suka ce to wannan duk babu laifi a idan to yanzu idan kuma aka samu yanayin wato yaƙi ya yaƙi ba ya zama yaƙi ya yaƙi ya za a yi da lokacin sallah gashi Allah ta'ala ta inna salata kanat al mu'mina kitaban mawquta to wasu daga cikin malamai suka ce idan yaƙi ya yaƙi kawai da hadisi Abu Ibn Umar yake faɗa yace fa sallu qiyaman wa rukbanan idan ba zai yi ai jam'i ba yaƙi ya yaƙi sai manzo Allah ya ce fa sallu qiyaman wa rukbanan si sallah suna suna kan abu hawan su ko kuma suna suna wato wato a ƙasa su tsaya suna fuskantar kibla ko ba su fuskantar kibla sun ko sun ba da kibla baya ko ta yaya suka samu wannan wato sai su haka kuma wannan kaga shine zahirin qur'ani qur'ani ya ce cewa fa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah kama allamakum ma lam takun ta'lamun je in kun yi tsoro ku yi ku yi sallah ku ambaci sunan Allah ta'ala wato kuna ba halin wato abin hawa ko kuma kuna kuna ƙasa wannan haka shine abin da Qur'ani ya faɗa saboda haka za su yi sallah gwargwadon yanayin da za su iya yi a yanayin idan ya yi musu su yi sallah din da aikata aikatanta za su yi sallah da aikata aikatanta idan bai yi musu ba ana dako abokan gaba kuma abin ya yi tsanani sai su yi imani baki daya wannan shine maganar jumhur malamai maganar Malik maganar Shafi'i maganar Imam Ahmad da sauran da yawa da fuqahul amsa sai dai Imam Shafi'i yana cewa idan wajen imani da kuma jin sallah rijalan wa rukubara aure rukubara din aka samu abin ya tsawaita sosai ko kuma tukuri tukuri sun riga sun fara haduwa ko a ce bulat da bulil ko bam da bam ya fara haduwa baki da an fara musayan wato wuta tsakani yake to yana ganin kawai a kasa bar sallan sa rama su ahnaf suka ce a su in dai yaki ya yaki ahnaf suka ce a sai da jinki sallan baki da me ya hujjar shi suka ce saboda mazala a yakin handak ya ya ya jinkirta to amma abinda malamai jumhur malamai suka fi rinjayarwa shine wato idan ya yi musu su iya yin sallah tsoro din a wannan yanayi din su sallah din saboda ya ƙara taimakon su wajen su nasara saboda su ƙara huce su ƙara mai da lamarin su zuwa wurin ubangiji ubangiji ba su nasara kuma a lokacin da tsoron ya tsoro ya halatta su yi ima'in su ya kuma halatta su yi ta bikiri a gabobin sallah din ana kabar bari ana hailala ba dole ne ya zama sallah ce cikakkiya yadda ka saba yin ta a ta fatiha ana kaza ana kaza ba a'a ka halarta cewa ka kana sallah kana imani ka hankaci sallan ne kuma ka yawaita ambacin sunan ubangiji a wannan lokaci saboda ubangiji ya ƙara ganin zuciyarka ya ƙara ganin kushu'i zuciyarka ya baka nasara idan wanda aka samu tunda wannan hadisin na na kanda da ce kawowa ai manzo Allah mantawa yayi Umar mantawa yayi bai jinkita sallan yana sana ba to shi kaga magana ku ce a jinkita sallan ana sana bai taso ba a aikin mazala in an lura da yanayin wato yanayin aikinsa mazala baya jikin sanar da yana sani kuma wannan shine wato umarnin qur'ani inna salata kanat 'ala al-mu'mini kitaban mawquta shi yasa kamar yadda muke cewa a da mutum dan wani azalimi ya tare shi yace shi yanzu ba zai yi sallah ba sai ya sa masa ida ya fito gware ya sannan ko ba ya fuskanta alƙibla ko a sama yake sallan kawai da zuciyarsa saboda kiyaye lokaci ya za ka kiyaye gabo aikata sallah to kaga a nan malamai suka ce wato ko da wato zai ta imani ne ya dinga halatta cewa dai ga yana yin sallah din kuma ya yi wube ko da ka dai ya huta kansa a cikin da yaki haka idan aka samu mutum saboda tsoro ko kuma rashin natsuwa bai samu natsuwa bai sallar ba to shi ya halatta a lokacin shi a ba a wato babun sa tunda mantuwa yayi ko kuma rafkana ne ko kuma tsoron ta yi tsoro ne bai sallan ba to kaga sai rama sai aiki da hadisin wato ibnu umar hadisin yakin handak da da muka baro a baya cewa manzo Allah ga yanda yayi har ma wato yayi musu wato mugunyin addu'a amma mutakar ya riga ya ya halato da wannan da niyya da kuma zikiri cewa kuma gashi yana yi din kuma imanin sa ya dinga kabar bari yana ambatan ubangiji ko da wannan bai bashi dama ya saura a cikin sallan baki da na karatu sosai wannan da yawa da kuma malamai sace babu laifi wanda kuma wannan shine ra'ayin da yafi daidai kuma idan an gama ba za su rama ba in an gaba a yakin shi kenan ayo kai kai ne kai babban sallah ba sallah ana yaki ko kana sallah kaga ai babban zikiri kai kai kaga ka magana a ce ma ka ya rama wannan ba bai taso ba ina ganin sai mu sai mu dakata anan abin da muka tai jalla babu lada abin da muka kusa Allah ya tai mana wannan kuma shi zama karshen karatu da zamu yi a yakin a wato sallah na tsoro in dai ba da wata tambaya ba wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you.